بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أنا متعشرين لبيوم وتربية الأول shekara ta dubu daya da dari hudu da talatin da daya hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga birnin Makka zuwa birnin Madina wanda kuma shine dace da takwas ga watan uku shekara ta dubu biyu da goma a turawa za mu ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratul baqara idan ba ku manta ba a satin da ya wuce mun tsaya ne akan aya ta ɗari biyu da arba'in da tara fadin Allah madaukin sarki falamma fasala talutu bil juludi qala inna Allah mubtaliikum bi nahar wanda yau shine darasin mu na hamsin da biyu za mu tashi akan aya ta ɗari biyu da hamsin daidai a cikin wannan sura mai albarka اللهم علمنا وينفعنا وزدنا علما لم تشي ولما برزوا لجالوت وجنوده نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين
ba mu gushe ba muna cikin wannan kisa ta Khalid da shi da sojojinsa yayin da suka fita yaki wanda Allah ya so ya jarrabe su a ciki aka jarrabe su da ishirwa mai tsanani aka zo kan gabar da za a sha ruwa din yace da su inna Allah mubtalikum bi nahar Allah zai jarabe ku da wannan tafki na ruwa ko kogi duk wanda ya sha ruwan daga ciki ko mabiya na falaita minni fa man shariba minhu falaita minni wa man lam yata'amhu fa innahu minni wanda ya sha baya cikin mu wanda kuma bai sha ba shine yake cikin mu kenan wanda ya hakuri ya daure ya bi umarni to shine yake tare da mu ai mutanen nan sai suka ɗebi ruwan nan suka yi ta sha da yawa sai kaɗan daga cikinsu waɗanda adadin su bai wuce adadin mutanen da suka je yakin badar ma kamar yadda riwaya ta zo cikin bukhari su waɗanda ba sha ɗin ba kuma sai suke ƙoƙarin sanya wato kariyar zuci ga su mabiya suka ƙoƙarin sanya musu kariyar zuci suka ce na fatsar da lanar yau mu bijalu tarjino jiki kai ai mu yau ba mu isa mu yi yaƙi da jaluta da rundunar sama mana waɗanda aka zo za a yaƙa ɗin ba mu isa mu kwatanta da su ba amma kada ladina yazunnuna annahum mulaqullah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idnillah wallahu ma sabirin waɗanda Allah madaukin sarki ya ba su imani da tsayawa tsayin daka akan abin da shi wannan talut ya kira su sai suka tafi akan yaƙi ne suka ce nawa nawa ne ake samun jama'a da suke kaɗan ne kuma suke rinjayar jama'a da suke masu yawa ne amma da izinin Allah mu kan mu yi haƙuri wallahu masu sabiri Allah yana tare da masu haƙuri kuma za mu auna kuma za mu gwamza da mutanen jalut din yanzu kamar gashi nan an zo an tsaya a daga za a fara bugawa kenan shi ne Allah ce walamma barazu li jaluta wa junudihi yayin da talut da shi da sojojinsa muminai kenan barazu li jaluta suka fito fili suka fito mubaraza gaba da gaba wajen yaki kenan li jaluta wa jaludihi da jaluta da sojojinsa mushrikai kalmar barazu a larabci ana nufin samu bil barazi min al ardi wa huwa ma zahara wa istawa suka fito fili inda zaɗin yakin da ake gaba da gaba ne kuna ganin su suna ganin to ga sunan an zo za a haɗu kuma an fara haɗuwa fara haɗuwan nan da za a yi kawai sai suka ce rabbana afriz alaina sabra ya Allah ka saukan mana da haƙuri afriz anzil wasbu alaina sabran ka saukar ka kwaranyo mana haƙuri dan yaki sai da haƙuri sai an yi doriya sai an juye kana ganin mutuwa kai kanta in ba imani da haƙuri ba ba abin da zai kai ka ka ba mu haƙuri ya Allah tabaraka wa ta'ala wa sabbit aqdamana ka tabbatar da dugadugan mu wa qawwi qulubana kuma ka karfafa zukatan mu diga da su tabbata kuma zukatu zukata su tsayu wansurna ala alqawmil kafirin ya Allah ka taimake mu akan mutanen da suke kafirai ne masu ƙetare iyaka yanzu kamar nan ga sunan sun zo za su fara yaƙi yaƙi din kenan shi mumini kullum idan zai fara abin da Allah umarce shi yana neman taimakon Allah kaga da yaƙini suka shiga kenan ya Allah za mu fara saukan mana da haƙuri ba mu juriya da dauriya kuma ka tabbatar da daga dagan mu dan wani in an je ya ga wuta canjawa ke mana akwai wanda in aka yi gaba da gaba sai ya canja ja baya ko yakin uhudu da aka zo a tafi dan salulu ya zo ya kirari ya kirari ya ce kawai malam kuna zaune zaman lafiya a gari a zo a ɗebe ku a tafi da ku wai za a je da ku yaki a je a karkace ku a banza ku yi hasarar rayuka ku ku yi hasarar kaza ku yi hasarar kaza kawai ku dawo wasu sai suka ce kai gaskiyar ba suka zaɓi su zauna a gida tsammanin su mutuwa ba su samu su a gida duk yadda ka kai ka komo in Allah ya sa da mutuwa za ta iya zuba ka a ko'ina ne ko ba su bane iya gatan dan adam duk gatan da dan adam ka iya samu a rayuwarsa insha Allah tabaraka wa ta'ala mutuwa tana iya zuwa ta shi ta zuba shi inda baya ko a ina kake daga mutum likita likita wajen ashirin suna kaiwa da komowa a kansa wannan da safi wannan da rana wannan da yamma an zo yi masa aiki a tarar da wajen mutum bakwai suna yi masa aiki amma idan mutuwar nan ta zo wallahi haka take bi mun bawan Allah ta ke shi da shi talaka ko ina da ka mutuwa ba ta kyale kowa shiga take ni in dai lokacin ta zo suka ce ya Allah ka ba mu hakuri kuma ka tabbatar da daga digan mu manzo Allah ya shayin addu'a yana Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik ya Allah ya Allah ya wanda kake juya zukatan bayi ka jujjuya zukatan mu akan yi maka da malam ka rinka yin addu'a kada Allah ya juyar da kai akan digadiganka wasu da yawa sun yi tafiya amma ba su kai gaggaci ba sun fada rami sun dulmiya sun yi dunguri sun koma baya wasu kuma Allah ya taimake su sun kai gaggaci har zuwa kamari Allah ya taimake su shi ta yanzu ba wai wanda ya mutu ne abin tausayi ba wanda bai mutu ba shine abin tausayi wanda duk Allah ya kawo masa mutuwa ya mutu akan turba ta gari ya mutu akan sunna ya mutu akan aqida to wannan wallahi ai masa murna na'am sauran abubuwa addu'o'in bayan Allah insha Allah Allah zai yare masa da inna Allah ghafurur rahim kuma Allah ba wai sha'awa yake yi wa bayi azaba ba ba wai wani daɗi zai ji wajen yayi wa bawan su azaba ba da ka shi da an roƙa din da yawa yana gamar dawa yanzu abin tausayi da ni da kai cikin wanda yanzu ban mutu ba ban san ta ina za mu mutu ba za a karisa ko ba za a karisa ba akwai waɗanda suka yi imani da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam suna tare da shi laila na da su ake zuwa yaki ake kaza ake kaza manzon Allah yana wafati yana barin duniya suka ce tunda Muhammad ya bar duniya su sun daina addinin musulunci kai ka ce Muhammad suke bauta wa dama sai na abu kare magana suka ce a zuwa babu wasu suka ce babu fudda zakka babu ba da zakka babu zuwa kaza babu yin kaza babu yin kaza tunda Muhammad baya wasu sun rinda wasu kuma sun dawo ashe yana da kyau ya kai bawan Allah ka nemi Allah ya tabbatar da zuciyarka kuma ka nemi Allah ya tabbatar da dalilinka kullum ka waye gari in za ka fita kai addu'a Allah ka tabbatar da mu akan sunna Allah ka tabbatar da mu akan addini na gari Allah ka dora mu ka sa mutuwa mu ta zo mana muna daidai kada mutum ya je mutuwa ta hasara Allah ya tsare to kaga hatta a fili yake ruko ake a sabbin ka dama Allah ka tabbatar da digadigan mu ya Allah ka za ka sa kada mu ja da baya wani sunna an kawo kafirin kuma ya Allah ka taimake mu akan mutane waɗanda suke kafirai lallai kafirai sun cancanta a nemi taimakon Allah a kansu kafiri dole sai ka nemi agajin ubangiji dole ne dole ne saboda makircinsa dare da rana ne duk wanda ba musulmi ba kullum kaidi yake kullawa ga musulmi tabbataccen abu ne kaidin da arna suke kulla musulmi musulmi ba su musu musulmi yana nan yana zaune ne da zaman lafiya ma manja wanda yake rabu da wasu ba amma arna shi kullum so yake kulla ya samu wata daman da zai zo ya halakar da musulmi to shi yasa kana da bukatar ka rinka yin addu'a Allah tabbatar da diga diganka akan daidai kuma ya taimake ka akan duk wani arne wani kafiri Allah ya taimake mu akan arna kan dare na mala
فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين
Allah madaukakin sarki yake cewa fa hazamuhum fa hazamuhum bi idnillah sai suka yi nasara akan su suka rusa su suka yake su suka kakkashe su bi idnillah da idnin Allah idan kun lura da ayat can dama sun faɗa cewa kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idnillah ko ba kuma ne to sai Allah kuma yace fa hazamuhum din bi idnillah wannan yana nuna ashe nasarar da ake samu a ko a ina ne to da idnin Allah ne fa hazamuhum bi idnillah suka rusa suka karya su suka ci nasara a kansu da izinin Allah kuma da ilimin Allah bi ilmillah wa qatala Dawud Jaluta sai aka samu wani mai suna Dawud shine ya kashe Jalut malaman tafsiri suna faɗa cewa yayin da aka ketare wannan ruwa tare da Talut a cikinsu akwai wani mutum da ake ce da shi isha shine baban wannan dawud din yana da 'ya'ya guda goma sha uku a cikin 'ya'yan akwai shi wannan dawud kuma shi dawud din shine kowanne karanta a cikinsu to allah ya sa ya iya harbi shi wannan dawud ya kware wajen harbi wata rana shi dawud ne yake ga baban ya ce ya babana babu wani abin da zan dauka na seta shi wajen harbi in dai na seta shi to insha Allah sai na same shi haka yake ba ma na Allah ya bashi setin hannu ka san ko a irin da ne a yara an ana an ana jifa a ce a zauna a a je ku kamar ce a a jifa a taba wancan agogon wani ya jefa sai da yayi yayi ta ko wata ko ba zai wani ya jefa sai nan wani kuma kasa zai wani saman su zai wani kuma gefen su dama wani kuma tsakiyar su zai duba wasu Allah ya ba su saiti to shine tun a wannan lokacin uban ya masa albishirin ce albishirinka ya kai dana insha Allah ta'ala Allah zai sanya arzikinka da ci gabanka akan wannan arbi naka haka dan Allah tabaraka haka haka haka uban ya masa albishir to anan kuma kaji da aka zo yakin wa qatala dawud jalut wannan dawud din da shine ya kashe- ya kashe wannan jalut din wanda yake tattare da sojojinsa mushrikai wa qatala dawud jalut nan ana ba da gisar wani malamin tafsiri a- a ƙauye irin abuwan ba a ƙauye ba to kan ce irin dai malaman nan dai da ake gashi gashi nan dai ana ana ana karatun babu ba- ba ba bincike babu ilimi to alarma dai ya zo ya jawo aya malamuhum bi idnillahi wa qatala dawud jalut wa qatala dawud jaluta wa qatala dawud jalut yace kai dai dai ya kake daya to na'awi ya kasa zuwa ya kasa gane wa wa katala dawudu jaluta to bai ka fada hau ba zai gane dawudu shine fa'ili ba jaluta shine mafulu bi kun ga ai wa katala dawudu alfa'ilu marfu ko jalut kuma eh, shine ma- ma- mafulu bi mansub to babu na hau yace to wa katala dawudu jaluta to wa katala dawuda jalut yace kai daidai ya kace da kuma kaga ai ai fasara sa yayi daidai ko to Allah ya kara mana mai da gajiya to sai dawudu ya kashe jaluta dawudu ya kashe jaluta an fahimci wannan da kyau ko وآتاه الله الملك والحكمة الله يتي يباوى النبي داود ملكي لكما حكمة النبوة شيني الملك أنغاني هو يوى الله يحدى النبي داود ملكي لكما النبتة لعلمي كما جمع الله لداود بين الملك والنبوة ولم يكن له الأول ولم يكن من قبل ولن يستغباتي سكي بس أموانا فللا دبر أنغاني هو وعلمه مما يشاء kuma Allah ya sanar da shi daga abin da ya so wannan abin da ya so din ah, ah, Allah ya faɗa a wasu ayoyin ba waɗannan ba ah, ah, ah, an koya masa sanya wato kira kira makeri ne annabi Dawud alaihi salatu wassalam yana yin riguna na yaƙi da sulkai na yaƙi kuma yana sayarwa aka ce wa kana Dawud la ya'kulu illa min amali yadihi annabi Dawud baya ci sai abin hannunsa a nan gurin malamai suna buga misali da da da annabi dawud wajen sana'ar hannu wanda cewa masu sana'ar hannu albishirin su suna da salam suna da magabaci shine annabi dawud alaihi salatu wassalam wa kana la yaqulu illa min amali yadi da hannu yake dauka ya sassaka ya kera ya gyara ya je ya sayar kuma ya zo ya ci a wasu suka ce abinda Allah ya sanar da shi din mantiqan tayyib an gane ko Allah ya sanar da shi mantuka sai maganar wato tsuntsaye in tsuntsaye suna magana yana yana fahimta da tururuwa da, da, da sauran abubuwa kuma Allah ba shi fasaha da, da, da, da ilimi da ganewa wasu kuma suka ce zabura shi Allah ya ba shi shine abin da Allah ya sanar da shi din wasu kuma suka ce Allah ya ba shi sauti ya iya karatu aka ce idan yana yin karatu hatta dabbobi sai sun tsaya suna sauraron sa eh ya zo na kira'a ba eh ne Allah Allah ya ba sauti haka manzon Allah ma ya faɗa a eh ya ga Abu Musa Ashari ya ce tab lalle Allah ya ba ka sauti irin na Ali Dawud wanda ba a taba ba wani mutum mai sauti mai daɗi mai daɗin sauti irin na Dawud alaihi salam ba aka ce idan ya zo na karanta zabura din nan a da ƴaƴan wato dan dan dabbobi da da da tsuntsaye duk sai su karkata suna sun koyar da kawukan suna sauraron abin da yake faɗa wani lokacin su zo ma su yi masa inuwa kamar yadda malaman tafsiri a- a suka faɗa Allah ya musu rahama Allah ya faɗa cewa lallahu san'ata labusin lakum litusina- litusinakum min ba'dikum fa hal antum shakirun kaga san'ata labusin lakum mutum ne da kuma Allah ba shi sana'a ko yana yin- yana yana yana yin sutura yana yin riguya yana yin silke na yaki kwararren mutum ne ya kure akan wannan Allah ce wa laqad atina Dawuda wa Sulaiman ilma wa qala alhamdulillahi alladhi faddalana ala kathirin min ibadihi almu'minin wa waritha Sulaiman Dawud wa qala ya ayyuha an-nas ullimna mantiqa at-tayr wa utina min kulli shay'in inna hadha lahu al-fadl al-mubin hadde zuwa karshe sannan Allah tabaraka wa ta'ala yace wa alanna lahu al-hadid mun mun tausasa masa karfi Allah ya bashi karfi a hannunsa a ni'mal sabiqati wa qaddir fi sardi wa amalu salihan inni bima ta'maluna basir Allah ya bawa annabi Dawud karfi yana sarrafa karfi waye mai sarrafa karfi makeri mai walda an gane ko to Allah ya bashi wannan to shine wa allamahu mimma yasha wa atahu Allahu al-mulka wal hikmata wa allamahu a mimma yasha kuma ya sanar da shi abin da ya so ya ga dama tabaraka wa ta'ala ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض ai da ba dan wato daf'un lahi an ce daf ana nufin an gizawa kamar tunkudawa Allah madaukin sarki yakan sa wasu mutane su rinjaye wasu wasu su fifice wasu da ba dan wato Allah yana amfani da rundunonin sa musulmi suna rinjayar mushrikai a bayan ƙasa ba da wani abu ya faru ai walaula daf'un lahi bi junudihi almuslimina la ghalaba almushrikuna ala al-ardi da ba dan Allah yana da ciyar da musulmi gaba yana da tura su gaba ba ai da mushrikai sun rinjaye su ko ma qatalul mu'minin zan ci kashe mu'minin wa kharrabul masajid sai ta rusa masallatai wal bilad da da gidaje da da da da garuruka ashe taimakon Allah da yake taimakawa musulmi shi yasa kake ganin kasa tana zaman lafiya da ba dan haka ba har na san samu dama danne musulmi za su yi ba za su bari a je ko ina ba an gane ko a wata ayar walau la jaqul lahi الناس بعضهم ببعض وهدم الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا da ba dan taimakon da Allah yake yi ya sa wasu mutane su rinjaye su yaki wasu ba ma'ana musulmi su fakar kun kafirai ba ai da an rushe wuraren ibada da masallaci da duk wurin da ake ibada ma ba za su bari a yi ba haka Allah ya ya daddara walau la daqullahi nasa ba'dahu bi ba'din la fasada fil ard da kasa duk ta lalace gaba daya an yada fasadi da barna a cikin ta walakin Allah zu fadlin ala alamin sai dai Allah ma abokin falala ne ga ainihin wato talikan bayi wannan ayar sai take nuna mana cewa lalle a shi annabi Dawuda Allah ya bashi nasara a cikin wannan gugurmayar shi ya samu wannan nasara sannan kuma Allah ya bashi mulki kuma Allah ya bashi ilimi Allah kuma ya bashi annabta sannan kuma ya nuna cewa shi Allah yana taimakon al'umma ne ta hannun muminai da ba su karfi ya agaza musu ya yalwata musu kamar yadda aka samu a yakuka da dama musulmi suka tsaya suka ta jihadi wannan addinin aka tsare shi shine har yanzu mana yau ya ba dan sun tsaya sun yi yaki sun tsayar da addinin ba to wallahi da yahudawa da mushrikai ba za su bar addini yanzu ba kuma shine burin su kullum su bar sun kwantar da addini har yanzu din da addini yana ne yana yawo a bayan kasa Allah ya tsare shi yana gudana amma so suke su ga an hana yin sa duk wani abu da za a ciyar da addini baya ko za a danne addini yanzu mutane shi suke sha'awa kuma shi suke to shi ya zama to ku musulmi kamata ya ku farka ku waye ku san ila duniya ta sa gaba cewa yanzu din nan zamanin da kuke gani su yahudu su suke mallakar duniya yahudawa nan su suka fi kowa karanci a duniya kaɗan ne ba su da yawa kaɗan kaɗan ne amma kuma su suka fi kowa makirci ka duba yadda qur'ani ya ta bayani akan makircin yahudawa ka duba gwamnatin america gaba da in ka hada yahudawan nawa ne amma su suke su suke gudanar da ita gaba daya duk duniya ma gaba da yahudawa suke gudanar da ita to me ma wanda ba su suke gudanar da shi ba sai abin da su ga dama za a yi su kai hari inda suka ga dama su zuba da jin daɗi a inda suka ga dama su kawo kwanciyar hankali da walwalar arziki da jin daɗi ga kasashen da suke ga dama waɗanda suke yi musu da suke musu biyayya suke musu za'a su kawo rikici da tashi hankali a kasashe wallahi da yawa akwai kasashen da america suke zuwa suke tura wutar yaki ba dan kawai ba dan aje a gayyato su a ce su zo su kwantar da tarzoma sun kasa barin sun kasa barin a samu zaman lafiya a duniya duk inda ka ji ana mala a duniya ya kamata masu tunani su rinka tunani duk inda ka ji ana mala a duniya sai ka ji akwai sojojin america ce ko ina ne me kai wani sauri suna kwantar da sarroma to da kwantar da ita mana aje ne to suna da wata manufa kowace kowace kasa suka shiga akwai abin da za su amfana da shi saboda manufar su fa duk wanda ya shiga kasar su ya zama dan kasar duk wanda aka haife shi a cikin kasar ya zama dan kasar saboda suna da abubuwa da manufa da suke da shi yanzu suna nan suna ta kokarin ya kan iran saboda uranium kullum ana ta nuna wa kullum kullum kullum ai ta yi wannan ai wannan ai wannan ai wannan to a irin wannan lokacin su kuma yanzu suke gina babban station na uranium a duniya wanda ba za a taɓa samun irin shi ba suna yakar wasu kasu mallaki wannan abu kasu amfani da shi su kuma yanzu ke gina inda za su tara wannan wai yanzu ba duk duniya ba ba kai ta kai amfani da wani makami ba sai amerika ta yarda da shi su kuma akwai makaman da ba sa bari a sayar da shi a duniya ga wasu amma su suke kerawa kuma su suna da shi za su iya tura ko ina a yi binciken makamai amma su ba a zo a binciki nasu makamai yanzu da kasashen saudiya da kasashen sauran musulmi nan da kike gani idan kawai za a ce makaman ba sai an je an mika musu su ne za su ba da makaman da za su ga dama a siyar wani lokacin ma su ba da makaman da an yi shekaru an tsaro ma an gama ma amfani da su wani makaman ba a taɓa amfani da shi ba haka za a ɗauka a siyar musu sannan kuma kullum makaman yadda za a sarrafa makaman sai su ce ba wanda yake sarrafa su sai su dole wai a bari idan an zo lokacin da za a yi yakin to sai dai a kira mutanen su su ne za su zo su rinka yin amfani da jiragen ko amfani da makaman su koya wa wai kasashen yadda za a yi amfani da shi ba haka ba ake tafiya wani abu an gaya masa ya kamar wasan yara kuma dole haka ake hakura wai majalisar ɗinkin duniya ko majalisar farke duniya duk gaba ɗaya ta fice a ƙarƙashin su take su take yi wa aiki ba wata majalisar ɗinkin duniya da sai ta saba da abin da amerika ta nuna shi babu to haka ake tafiya zul zulumatun babu a kauka ba kuma duk inda zalunci yake suna goyon bayan shi duk inda cuta yake yanzu falastinin nan kuna duba kullum sai kai kuka ka zubar da hawaye a ta kashe su wala ana ta kashe su sai kuka ke can kuma ana can ana ta bari wuta a afghanistan ana cewa za a kashe yan taliban ko za a kashe yan al-qaida ko za a kashe su usama ko za a kashe su da sauransu nan kuma gashi nan isra'ila tana ta tana tana ta kashe yara shekara ta yadda muke gani a masallaci nan masallacin kudu sun shiga suna sallah ya sojojin isra'ila kawai sun zo da makamai malam suka buɗe mutane wuta na san jazira su ne masu ɗan adalci suna ɗan nuna daidai na gaskiya da ga shi nan suna yin sallah kawai da cikin sallah ba wani awa ba sau ga an a abu na kawai su suna buɗe mutane wuta kuma suke ta harbin nan sai iyayen da suka kashe wallahi mutane masu zama ba sa ma tsoron ba makamu ba sa tsoron bindigar ba saboda sun riga sun saba da ita kullum ba kuma wanda zai magana ayyadin sharon ai tun a lokacin sa ya kai magana ce ai america za a yi magana ce ya ce wani america ya ce to ai mun yayan america ya kamata ku tambaya wanda ya sa america ba ta taka isra'ila birki ba a wani ba tsoron tambaya ba ne me yasa ba ta taka mata birki ba me yasa america ba ta tura sojojinta ba don su je su kwantar da tarzoma su ajiye adalci a kan tsakani da allah ko musulmi ne ake ta kashewa ake ta kashewa ake ta kashewa ake ta kashewa ake ta kashewa kuma suna kai duk inda suke so su tura wutar rikici da tashi hankali to za su mu ma yanzu nan Najeriya da karka dauka an an an an kyale musamman nan kan tun da aka yi an daɗe shekaru ba a taɓa turo jami'an tsaro masu bincike da da da da da da leƙen asiri irin na wannan karan ba a irin wannan kwanakin da muke ciki abun ba da kyau sai ni abun da kake kuma Allah maƙiya Allah wasu daga kasashen waje wasu kuma daga gida musamman nan Kano saboda Najeriya ai Kano ita ce zuciyar Najeriya a musulunci ko ba wanda wani kishin addini da tsaura ta addini da hamasa ta addini to a Kano ne to idan da yake kan Kano yanzu to abun bai da kyau ba na mantawa shekaru aru aru da yawa ya fi shekara goma zan ce lokacin muna jami'ar musulunci ta Madina wata nan mun shiga intanet muna duba ana ana sanya kasa ma yan ta'addan kasa da kuma garuruka da ake gani akwai yan ta'adda yan terrorist na addini da rikicin addini da yan yan yan ra'ayin rikau na addini to sai aka nuna Najeriya to a Najeriya sai a nuna wata jihar Aro sai aka nuna Kano a cikin Najeriya sai aka sa Kano Kano sai ake wata Aro ja cewa anan akwai hadariya malam duk abin da ake suna sane kuma suna da ma'aikata suna da wakilai suna biya mu wani dan wani taɓa kama shi ya fito daga wata makaranta kawai wani suka shiga mota kawai suka kama shi to mutum ne mutahammis mai addini kama shi nan ke kawai kamar yana fitowa sai aka bude komar mu shiga to sai wani ya zaro bindiga sai ya sa masa akubarsa ya ce ka tuka masa kana yin ihu ko na ba zan harbe kai yanzu ya ce a ba wani harbi zan tafi a je bindigar ka mu tafi kawai ba matsala suna tafiya ya sai da shi a shiga wasu mutane biyu a bayansa sai suka zo suka shiga bayan shi suka shiga cikin mota su su uku shi shi daya ita tafiya da shi suka je da shi wani wuri sai suka bar kano ne gaba daya suka shiga yace cikin daji ne amma wato wani babban ofishi ne a wurin an yi kafetin ɗinsa an kewaye da kayan abubuwa haka da waye da sauransu a ma'aikata a gurin ya ce wallahi da aka je ana tabbatar masa da hotunan mutane da sunan da kin malamai ya ce mai kasan wannan ya ce ya san shi kasan wannan ba san wannan ba duk wani da awa da addini da yake kokarin kiran mutane a kan gaskiya da sunan sa a ciki ya ce amma wallahi duk bala'in ka ba ya saka gane ina ne gurin nan ba saboda daure ma fuska ma za a yi ba zuwa gurin da suka karɓi motar da suka tuka suka shigar da shi wurin yace abin da ya bashi mamaki shine gaba ɗaya ma'aikatan musulmi ne suka tai masa wada kai ne ku ne ɗan ɗayan cikin addini kuna kuna zuwa kuna tai wa mutane wa'azi cewa a yi addini daidai a kuna so kawo tashi hankali duniya ta ci gaba ko kun hana kullum kuna ta wa'azi kuna cewa sai an yi abin da annabi da za ka da sauransu yace ku ya ta ba sa ya ce kwamfutoci a wurin wallahi iya iya ganin ka da wayoyi irin rokitokin din nan tsewa pipi pipi gaba ana ta yi suna ta aiki suna aiki abubuwa sai dai kwanaki a wurin suka fito da shi bakin hanya suka fice suka ce ya suka ce kuma da ya sake wani motsi sun san inda yake za su kama shi wai irin wannan abin da muke faɗa muna faɗa ne saboda ku gane cewa shi wannan addinin da ke ganin sa a banza banza ba wasu ba sa son sa wallahi nake ga wasu ba sa son sa wasu suke su ji an yi shiru masu shan giya su ta shan giya mazinata su ta zina yan luwaji su ta luwaji azzaluman shugabanni su ta zalunci yan siyasa macuta su ta cutar al'umma su ta ballagara dukiyar mutane kada a samu mai magana me yasa aka jama'a jama'a ne dan faɗan gaskiya ne in wani ya ke zai musa ce ba dan faɗa gaskiya ka kashe ba ashe ana kashe mutane don sun faɗa gaskiya ashe addini yana yana da yana da yana da yana da masu mai barazana kenan to kuna tsammanin kalewa za su yi wallahi ba sa bacci ko ne kuke yin bacci kuma ya kamata mu rike wa'azuwa da wa'azin alqur'ani abinda qur'ani yake faɗa ya faru da da da mai tunani shi qur'ani Allah cewa ya afala ya tadabbaruna alqur'an am ala qulubin aqfaluha yasa ba ku tadabburin alqur'ani kuna fahimtar ma'anonin sa ku gane shi ko ai da ku suka tafure ba ku ganewa to kaga Allah ce walaula da kullahi nasabaru bi ba'd la fasadatil ardh shi da kansa yake da ba dan taimakon da yake yi mu'minai suke galaba su rinjaye akan fasikai da fajirai da mushrikai da kafirai ba la fasadatil ardu da ga ta lalace a nan gurin Allah yana nufin cewa a shi rashin yin addini bacin kasa ne ko ba ka bane ba bacin kasa ne duk kasar da ba addini ba ta ciya ce kuma duk inda addini bai sake ba to wallahi wuri ya zama lalataccen wuri ita ce kuma magana guda ɗaya da daɗi ko ba daɗi الله جانا الدولة الله يشهد تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك آيات الله waɗancanin ka su ne ayoyin Allah wai duk waɗancan bayanan da aka yi ta muku shine Allah ya da dawo maka da tunanin ka waɗancan ayoyin bayanan da aka yi maka ai ayoyi ne na Allah natluha alayka bil haqq muke karanta su gare ka da gaskiya ya salam Allah dan da kansa yace muna karanta maka su da gaskiya wa innaka laminal mursalin kuma lalle kai tabbas ya manzan Allah laminal mursalin kana cikin manzanni waɗanda Allah ya yarda da manzancin su kuma ya aiko su wa innaka laminal mursalin wannan aya tana nuna mana cewa bayanan da suka gabata bayanai ne daga Allah kuma Allah da kansa ya tabbatar cewa yana isar da su ne ga gaskiya sannan kuma raddi ne ga waɗanda suka ce da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba manzo bane wa yaqulu alladhina kafaru lasta mursala haka suka ce kafirai suka ce kai ba manzo bane to Allah ya ce wa innaka laminal mursalin lallai lallai kai din nan cikin manzanni kake tabbas annabi kenan sallallahu alaihi wa sallam ko mun yi imani da wannan ko mun yarda da wannan yanzu kaga ai kirista su sun yarda da annabi Isa annabin Allah ne kuma annabin su ne amma a kundin kirista ba su yarda da wani Muhammadu ba kaga wannan ai rashin adalci ne amma mu musulmi mun yarda da annabi Isa annabin Allah ne kuma lalle Allah ya turo shi da littafi mun yadda da annabi Musa annabin Allah ne kuma Allah ya turo shi da littafi dukan su annabawan Allah ne la nufarriqu baina ahadin min rusuli kuma kowanne su mune masa da'a muna girmama shi kamar yadda Allah ya ce a girmama shi amma wane ne cikamakin annabawa kuma mafifici a cikin shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ya fi kowa a ciki to mu mun yadda da nasu amma su ba su yadda da namu ba sai dai su zagi namu su fata shi su yi mai kage su ce kaza su ce kaza su ce kaza da dai sauran to kaga wannan rabi ne gare su wadanda suka ce Allah ba manzo bane wa innaka lamina al-mursalin lalle kai manzo wallahi kana cikin manzannin Allah sai ya ce mu
تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd wadancanin ka su ne manzanni wadanda muka fifita sashen su akan sashi Allah ya ce ya fifita wasu akan wasu kamar yadda yake wala qad faddalna ba'dan nabiyina ala ba'd wa atayna dawuda zabura hakika mun fifita wasu annabawan akan wasu minhum man kallama Allah ai daga cikin manzanni din akwai waɗanda Allah ma yayi magana da su kaga wannan ai fifiko ne minhum man kallama Allah a cikin aya ana nufin minhum man kallama Allah ta'ala akwai wanda Allah yayi masa magana shine annabi Musa alaihi salatu wassalam wasu malaman kuma suka ce ana nufin annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam a lailatul mi'raj al-isra wal mi'raj wai lokacin nan da aka ce hina qaba qausaini aw ajla minhum man kallama Allah kaga annabi Muhammad yayi Isra'il da Mi'raj ko an ce yayi magana da ubangiji tabaraka wa ta'ala kamar yadda wasu malaman suka faɗa tunda mala'ika Jibril da aka zo kai shi sama ta farko ya nuna masa waɗannan annabawa ne kaza kai shi sama na biyu ya nuna masa ya sallama aka ce wane ne yake tafi da kai aka ce Muhammadu ne ya ce Muhammadu ne ce aiko shi aka yi kuji bakai ai cikin dare aka zo aka ɗauki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da mala'ika Jibril suka tafi Baitul Maqdis suka je suka haɗu ka duk wata kudura ta Ubangiji Allah ya haɗa masa dukkan annabawa a wurin a wannan masallaci na baitul maqdis wanda ake ta rikici yanzu ake harbe musulmi a ciki wannan din dai wanda manzo Allah yake shine masallaci na uku a duniya masallacin makka sallah lada dubu dari masallacin madina sallah lada dubu daya masallacin baitul maqdis sallah idan ka yi ta guda ɗaya kana lada ɗari biyar da ya tashi isra'insa da mi'rajinsa isra'insa tafiyar dare shi ne isra wannan tafiya da ya sai da dare shi ne isra mi'raj kuma tafiyar da ya je tarar da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya karɓo sakon da zai karɓo ba wai isra'i da miraji ana nufin zuwa da dawowa ba kamar yadda wasu ke faɗa isra'i tafiya miraji dawowa a ba ka al-isra'u ana nufin tafiyar dare subhanallazi asra bi 'abdihi isri laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'ul basir yana zuwa wannan guri ya sauke ya sauka da kan burakarsa ya daure ta da ya zo zai daure sai mala'ika jibril ya ce da shi zai ka can ka daure ta dan dukkan annabawan Allah idan sun zo wannan wuri a nan suke daure dabbobin su ya daure dabbar sa wurin ya shiga masallaci kawai sai Allah ya nuna mai duk annabawan nan gaba daya to sai aka ce a tashi ayi sallah ka duba da Allah ba ashe abin da yake gaban annabawan sallah ayi sallah raka'a biyu sai manzo Allah sai ya shiga sahu sai ya tsaya yana jiran ya ga waye ne ma duka gaba ɗaya sai suka ce kai za ka wuce shine karami a cikin su aka ce wuce wa salla bil anbiya imama yayi wa annabawan Allah gaba ki da limanci daga nan ya tabbatar masa ce wannan ya tabbata cewa lalle manzo Allah shine cikamakin annabawa kuma mafificin annabawa to wannan ne wannan wai shine wai wai yanzu yahudawa za su rika sa mana wani yaudara a net a intanet wai a zo a ce wai waye mutumin da ya fi kowa a duniya an ji an yi votin an yi votin an samu mutane goma wai a ciki an samu annabi muhammadu a ciki to wai ana cewa musulmi to ku yi maza ku je ku jefa ku yi votin dan annabi muhammadu dan ya zama to shine na daya wai yanzu muhammadu sai mun masa kuri'a ya zama shine na daya a duniya faɗi wannan magana ake cewa wannan kuskure ne ba daidai ba to idan ka je kai masa qur'ani ya zo zama ba bai zama na ɗayan ba ba dan me za ku bari yahudawa su rinka wasa da hankalin ku yanzu tabbatar annabcin annabi Muhammadu sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama da manzancin sa yana buƙatar sai ka je internet ka je kai voting wato aqidar tawo ma yanzu sai mun yi amme da ita demokradiyya saboda mutane gaba ɗaya sun rude ba sa ganewa na yi wannan bayani wani je yi mun test yana rubutuwa wai wai gaskiya bai kamata a hana mutane su je su jefa manzon Allah Qur'a ba wallahi ba na tek kamar abin nan nan sai da ma zai yi wai wannan shi da addini ne baya bai kamata a ga mutane wannan ba duba dan Allah rubin gwagwalwa da rashin ganewa ina ruwanka da wannan abu yau ai kai kai daman baka shakka akan cewa shine da farko ko kana shakka to tunda baka shakka me za a ce wai sai ka je ka je ka gura kuma an ce ka je ka zaɓi gwamnan Kano ka sa masa gura ne dan zai iya yiwa shi zai ci zai yiwa ba shi zai ci ba amma za ka ƙara masa ƙarfi kai yanzu kai za ka ƙara masa Allah ƙarfi ya zama shine na daya wannan rudin kwakwalwa ne wallahi rashin ganewa to tun a wancan lokacin musallam ana gama mala'ika jibril ka duba fa annaba da sun yi wafati amma inna allaha ala kulli shay'in qadir ya juyo masa da su ya nuna masa sannan kuma ya hau abun hawa mala'ika jibril ya ce to zo mu tafi akai ta da aka tafi sama sai aka tafi wurin wa tambaya nake wurin wa aka tafi to da Allah yana koyi na ina jin da yawo za su yi kai kenan kaga sai nuna Allah yana sama kenan wato abun mamaki ga kaga wannan hadisin zai ga in bi da akwai wasu suna bayani kuma akan sa haka sai su mantar da hankalin mutane to da yazo zai tafi saman gurin waye je suna abu zahiri ne ba a gidi sama da farko aka kwankwasa wannan sai nuna mana kowace sama tana da kofa ke Allahu akbar kai ma shi yasa kai gida kake masa kofa kwankwasa ba a bude ba sai aka ce waye ashe wannan sunna ta idan an kwakwasa kofa waye ko a sama wa haka ake bai kamata idan an zo gidanka da yake kai kai kai kai kai diga ne ana ana ana ana ana kwakwasa sai ka bude kofa wannan ba karamin wata bane musamman a yau wannan zamanin wallahi wata za ka bude wanda zai zo ya dauke ka waye ko me ba matar gida ya halatta ce waye sai ya ce ni ne mai gidan alhaji wani ko ko ya ce ni ne mijin ki wani ya karanta mata da babban baki da wasu kaga ce shi ne wani ya ce jibril kada ya ce ana kada ka ce ana ana kada ka ce ni ne ba a cewa ni ne sai dai ka faɗi sunanka sai ce mala'ika ya ce to da wa yake tare da kai ce muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam ce muhammadu ce eh sai sake tambaya ke cewa an aiko shi ne sai jibril ya ce eh an aiko shi hadisin bukhari ba aka bude kofa ce marhaban sannu da zuwa bin nabiyyi salih annabi salih nagari nuna masa kuri kaza wani wani wani suka dada haurawa sama kuma sama ta biyu wannan yake nuna ma ce saman lalle ba ɗaya bace ba kamar yadda Allah ya faɗa a cikin alkur'ani khalaqa samawati wal arda illa samai da kasai lalle ba ɗaya bane aka je ta biyu ma aka bude aka yi wannan waye ne wane ne an aiko shi eh an aiko shi aka wuce sai da aka je can saman bakwai aka bude aka shiga to daga nan fa mala'ika jibril yake cewa wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum babu wani daga cikin mu mu mala'iku fa ce yana da wurin da yake sananne ne nan ake ajiye shi ni kam na zo iya inda zan tsaya sai ka tsara kafa ko to kai kuma manzo Allah ta shi kadai shine kama kausaini au adana fa auha ila abdihi ma auha ما كذب الفؤاد ما رأى لقد رأى من آيات ربه الكبرى إيش أفتمارونه على ما يرى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى كذا ya yi magana da Allah to shi ne nan wasu malaman suke cewa minhum man kallama Allah daga cikin annabawa da manzanni akwai wanda Allah ya yi musu magana wasu nan imamu bagawi a cikin tafsirin sa yake cewa annabi Musa ne imamu ibn kathir cikin tafsirin sa ya kawo shi wasu malaman sun ce annabi Muhammadu ba yana ciki dan shi ma kallama Allah ko ba ka bane can wa kallama Allah Musa taklima ko ورفع بعضهم درجات wasu kuma Allah ya ɗaukaka darajojinsu wasu suka ce anan ana nufin annabi Ibrahim ne wanda Allah ya ɗaga darajarsa lalle yana da matsayi annabi Idris wasu kuma suka ce annabi Idris ne wasu kuma suka ce ulul azmi min ar-rusul nan dai su ne ulul azmi min ar-rusul su ne Allah ya ɗaga darajar wasu a cikinsu shine annabi Muhammadu shi kadai nake nufi dan shine Allah ya daga darajar sa sama da darajar dukkan annabawa da manzanni gaba daya ba wanda ya bi shi ko akwai ba wanda ya bi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam babu wani abin da aka bawa annabi daga cikin annabawa na ɗaukaka da daraja wacce take tafi ko ta ninka ta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama wani malami yake cewa ma utiya nabiyun ayatan illa wa qad utiya nabiyuna mithla tilka al-aya babu wata mu'jiza da aka ba wani annabi cikin annabawa face annabi Muhammadun mu ba namu din shi ma an bashi wannan aya din an fifita manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan sauran annabawa da abubuwa da dama wanda zai tabbatar maka fassarar wa rafa'a ba'dahum darajat ana nufin annabi Muhammadu ne lalle an fifita annabi sallallahu alaihi wasallam sauran akan sauran annabawa da abubuwa da dama na farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fifita shi akan sauran annabawa da tsagewar wata shine fa mutumin da kafirai suka zo suka ce da shi idan shi annabi ne daga cikin wannan watan da ake gani a sama ya tsatsage in shi kafin kafa yace idan ya zage din za ku yi imani suka ce kwarai ku da gaske ya daga hannu ya roki Allah Allah ya cece ta watan ne ya tsatsage rabin sai fadi a dutse kaza wani kwata dan sai fadi a can watan ya tsage gaba ki dai kata kata ya gutsutsure wata fa da kake gani ya ce to gashi nan sai suka ce ka bari ba mu yadda ba tukunna muna da yan uwanmu da suka yi tafiya sun je kasar sham sai sun dawo dan su ba mu labari shin a wancan a can kasar sun ga wannan abu suna dawowa a gari kafin a zo abin nan su aka je aka tare su rana kaza lokaci kaza kun ga wata ya baki yayi yayi daidai suka ce tabbas su ma sun ga wannan abun mamaki suna ta mamaki ya aka yi ya faru suka ce to ku shiru suna dawowa annabi ya ce yaya suka ce da ku suka ce eh lalle ya fara ka amma ba mai ba kai matsafi ne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama shine wanda kututturen dabino ya zo yana kuka saboda wata rana ya ki hawansa wannan mumbarin da kake gani da mumbarin manzon Allah kututturen dabino ne ka san kututture a tsare bishiya ya mace dungulmi kasan nan to shi aka dauko aka ajiye manzon Allah yake taka yake hawa yake kulba sai daga baya aka zo aka yi masa dan mumbari din na katako shi yasa mu ma yanzu kake ganin ana yin wannan mumbarin koyi ne da sunnar annabi sai dai mumbarin manzon Allah matakala biyu ne da shi ba uku ba don mumbarin sunna kuma matakala ya kamata ya zama biyu ba uku ba to wata rana annabi sallallahu alaihi ban ce ku duba ba wata rana annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama ya zo tun da an yi mai sabon mumbari sai ya haushi sai bai hai wannan kututturen dabinan ba ranar juma'a ana sallah malam yana hudu ba kawai sai aka ji kututture ya fashe da kuka iya da kuka aka ce kamar yadda dan yaro jariri yake kuka kowa yana kallon abin mamaki su dai ba abin tashi ruga da gudu ba manzo Allah ya sauko ya rungumi wannan kututturen da bino yace ya aka yace ai da kana hawa na kuma yanzu ka daina hawa na kana hudu ba annabi ya bashi hakuri kaga wannan wata mu'jiza ce sallallahu alaihi wasallam manzon Allah shine ya zo wucewa wata rana gindin wani dutse kawai dutsen sai ya da shi assalamu alayka ya rasulullah ya zo wucewa ta bishiya bishiyar take ce da shi assalamu alayka ya rasulullah wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo wani yana inkari dangane da imani da zai yi da manzon Allah ta sallallahu ta'ala alaihi wa sallam annabi yake ce da shi ka je ka ce wa wacce bishiyar ka ce da ita Muhammadu yana kiranta bishiya ce ba mutum ya ce bari ya je ga ikon Allah ya tafi ya je gindin bishiyar nan ya ce ke bishiya ga can wani mutum Muhammadu wai sunansa yana kiran ki ki zo take wannan mutum yana gani bishiyar nan ta faffuke daga jikin ƙasa kawai sai ta fara dungurawa tana tahowa tana tahowa ta zo gaban manzo Allah ta take ta jirgi sallallahu alaihi wa sallam kaga wannan mu'jiza ce ko shakka babu in ka hada shi da sauran annabawa duka ba su da waɗannan abubuwa to in ka da kowane annabi za ka akwai yin abin da Allah ba ce amma manzo Allah Allah ba shi sama da su dabbobi sun yi wa manzo Allah magana dabba dabba ta yi wa manzon Allah sa ta yi wa manzon Allah magana kuma ta ce ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah na shaida babu abun bauta cancanta sai Allah kuma kai manzon Allah kaga wannan mu'jiza ce manzon Allah shine mutumin da ya sanya hannunsa haka wannan tafin hannun da kake gani wata rana an yi wahalar ruwa an rasa ruwan da za a yi alwala yace ku kawo kwano ana kawo kwano ya saki ya soke ya zo haka yace ku zo ku yi alwala abun mamaki kawai sai manzon Allah hannun sai zama famfo iya ta zubar da ruwa iya ta zubar da ruwa yace ku tai ku tai suka yi alwala suka gama ruwan nan bai rabu ba bayan sun gama sai ya zare hannunsa yana zarewa sai ruwan ya tsaya kuma wannan ba mu'jiza bace mu'jiza ce sallallahu ta'ala alaihi wa sallam da haka akwai abubuwa da yawa wata rana an samu dama akwai mu'jizat mu'jizatul rasul mu'jizozin annabi sallallahu alaihi wasallam da suka zo a riwayoyi wanda malamai sun yi rubutu a kan isa an samu dama wata insha Allah za mu iya karantawa la tu'addu wa la tuhsa to amma babban mu'jizar manzon Allah ka san menene shi alqur'ani mai girma wa rafa ba'dhum darajat an fifita wasu da daraja shine an bashi alqur'ani dan qur'ani babu littafin da ya alqur'ani man qala bihi sadaq wa man qara'ahu ujir duk wanda ya magana da qur'ani yayi gaskiya wa man akama bihi adal duk wanda ya yi hukunci da qur'ani yayi adalci kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun alqur'ani babban littafi ne alqur'ani ba gagar ba dauke to shine babbar mu'jiza ta annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam to shi yasa wasu malamai suka ce warfa ba ban darajat fifi an fifita wasu daga daraja ana nufin annabi Muhammad ne sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama ya zo a cikin hadisi manzo Allah ya cewa ma min nabiyyin min anbiya'illah illa wa qad utiya min al-ayati ma amana alaihi ala mithlihi al-bashar babu wani annabi cikin annabawan Allah face Allah ya bashi mu'jizozi da ayoyi wanda a kansu dan adam ya kamata ya yi imani kuma ya yi imani akai وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله تعالى إلي ni kuma abin da aka bani shine wa'ayi da Allah ya mun wa'ayi fa arju an akuna aktharuhum tab'an yawm al-qiyamah ina fatan in zamanto ni na fisu yawan mabiya ranar tashin alkiyama hadisin Imam Bukhari a cikin kitabul Ihtisam a wata riwayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wuditu khamsan lam yutahunna ahadun qabli an bani abubuwa guda biyar ba a ba wani baka fitni yace da sun tu billo bi masira da sha'ar an taimaka min da firgici firgitarwa tafiyar wata guda abin da ake nufi a nan gurin idan manzon Allah ya kasance zai je ya wani gari cikin garin kafirai tsakaninsa da su wata guda to duk za su kune su korata وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا an sanya mun kasa ta zama to masallaci ko mai tsarki ne a gare ni ma'ana zai iya sallah ko ina sauran annabawa ba sa yin sallah in ba a masallaci ba da mutum zai tafiya daga nan zai je gari kaza zai je gari kaza bai halatta ya tsaya kawai a falalan fili ya kabbara sallah ba a'a manzon Allah shine aka bashi dama ya sallah ko ina yanzu mu nan ko ina zaka yi zaka je kai sallah zai dai inda da nisa gurin sannan sauran annaba ba a ba su taimama ba amma annabi an ba shi taimama sallallahu alaihi wa alihi sallama kaka zai iya yi a taimama da ita yace fa ayyuma rajulin min ummati adrakatu salat falyusalli kowane mutum a cikin al'umma ta wanda sallah ta dace shi kawai zai sallah duk inda ta kama wa uhillat lil ghanaim kuma an halatta mun ganima sauran annabawa ba a halatta musu ganima ba idan suka je yaki bayan sun gama yaki duk abin da suka samu a wannan na ganima bari su rasi alamar Allah ya yarda da yakin shine zai turo wuta ta cinye ganimar gaba daya haka za su koma gida ba su da komai shi ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka ce idan ka je yaki ku tara ganimar ka zo ka raba da kai da sabanka an halatta mun ganima sauran annaba ba halatta musu ba walam tahilla bi ahadin qabli yace wa utitu shafa'a kuma an bani ash-shafa'atul uzma kenan babbar ceto kowane annabi yana ceto kai ba annabi ba mumini yana ceto salihin bayi bawa daga cikin bayi yana yin ceto to amma babban ceto na gabaki ɗaya ba wa yake yi sai manzon Allah wanda kowane annabi za a fita kansa ya ce wallahi nafsi nafsi ta kaina nake ta kaina nake ta kaina nake kowa zai fita da kansa a'a ni ina jin tsoron nayi kaza a'a ni ina jin tsoron nayi kaza sai kan manzon Allah za a zo ana zuwa kan sai ce ana la'a ana la'a ana la'a ni na tantance wannan ceto ni zan je na roƙa muku Allah a lokacin Allah ya yi fushi irin fushin da bai taɓa yi ba waye sai wa Allah ka magana a wannan lokaci bayi an shiga uku wani gumi ya zo mai idan tsawo wani gumi ya zo masa gwiwa wani gumi ya zo masa kungu wani gumi ya zo mai kafada wani gumi aljama'u iljama gumi ya mai linzami ya haɗe shi gaba ɗaya gumi kawai ba la faruwa ba kamar yadda za ka fada cikin kogi cikin teku haka gumi yake mutane saboda kwakwale sun kwakwashe an yi da ranar nan an yi kafa kafa da ita tana kace mutane kowa yana neman ina zai tsakarta an rasa inda za a yi tsara da maza da mata da sarakuna da bayansu da masu mulki da masu bindiga da waɗanda ake musu jiniya da waɗanda suke zama masu da masu wucewa a cikin hilal ba sa mutane sallama kowa da kowa za a haɗu a wannan gurin wallahi kuma kowa ta kasu zai za Allah zai tashi zai sallah raka biyu kafa goshi yi sujjada yayi wa Allah kirarin da bai taɓa yi wa Ubangiji kirari ba a wannan rana wasu kalmomi ne zai amfani da su wanda bai taɓa gaya wa Ubangiji ba kaji Allah zai ce irfa rafat daga kanka sal tuwa wajfa tushaffa roki za a baka ne nake haka Allah ba da ke take wa manzon Allah wannan daraja kaga da ce don sale ce sauran annabawa dan kowa daga cikin su cewa yake nafsi nafsi ta kai na nake ta kai na nake ta kai na nake izhabu ila ghairi ku tafi zuwa gurin wani kowa in an ta ce a je gurin wani kowa ne da karshe hannaye za su kare ne suna pointin din manzon Allah Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad ai kaga anan ya tabbata wa sallallahu bil anbiya imama ya yi annabawa limanci lalle ko liman din ne annaban annabawa ke magabacin kowa sallallahu alaihi wa sallam ga karancin shekaru da Allah ya bashi kuma amma Allah ya tsare shi kace yace ni kuma misali na da sauran annabawa kamar gini ne aka gina shi guri ne mai kyau mai tsada aka gina to amma kawai da aka zo sai mai ginin ya bar ramin bulo guda daya ga shi nan bolo ba a saka ba kowa idan ya zo sai ce kai wannan gini ya yi kyau amma ina ma da an ɗauko bulo din nan an toshe an filafi a rufe kowa in ya zo abin da zai fada kenan ya ce to wa ana tilkan nabila ni ni ne wannan bulo din sai Allah ya dauko ni ya sa a cikin wannan ginin ana sa ni sai ne kofin sai ne daidai sai na toshe sai ne normal sai daidai sallallahu ta'ala alaihi wa sallam to shi amma ni ce to wa kana annabi yub'athu ila qaumihi khassatan to ga wani kuma abu yace kowane annabi ana turo shi ne zuwa ga mutanen sa shi kadai su su kadai kamar misalin wani annabin a tura shi annabin mutanen Ghana ko annabin kasar Chadi da Kamaru da Nijar da Hawaii da sauransu ko wani annabin bangaren Amerika da Ingila da waye wani annabin ka tura shi can bangaren Saudiya bangaren su Yaman bangaren su Iraki bangaren su a ina ne sauransu kowane annabi shiya shiya ke turawa yace ni kuma wa bu'istu ila an-nasi kaffatan ko wa bu'istu ila an-nasi ammatan aka turo ni zuwa ga mutane ga baki daya sai ya ce da kanin Allah inna arsalnaka kaffatan lin-nasi bashiran wa nadhira mun turo ka ne ga mutane ga baki daya kana zuwa mai wato mai gargadi mai kuma bishara manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce a wani hadisin wai duk a nuna mana abubuwan da Allah ya bibita manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sauran annabawa wannan hadisin da ya gabata hadisin Imam Bukhari ne a wata riwayar kuma manzo Allah yake cewa fuddiltu alal anbiya'i bi sittin an fifita ne akan sauran annaba da abubuwa guda shida utitu jawami'il kalim ni ina da jawami'il kalim abin da ake nufi jawami'il kalim manzo Allah zai faɗi gajeriyar magana a tunkule amma tana ɗaukan ma'anoni da yawa in ya zo magana bai da bukatar ya tsawaita bayani abu kaɗan zai faɗa sai ga wannan kaɗan ɗin kuma ya wadatar wani sirtu bi mun faɗa wa ullat yal bana'i mun faɗa wa jiriyat yal ardu masjidan wa tahura mun faɗa wa ursitu ila al-khalqi khafatan mun faɗa wa kutiba bi annabiyuna kuma ni ne cikamakin annabawa shi ma fifiko sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam hadisin imamu muslim sun kitabul masajid yace warafa ba'dahum darajat ko an fifita wasu kuma an ɗaukaka su da darajoji wa atayna isa ibn maryam al bayyinat wa ayyadnahu bi ruhil qudus mun baiwa isa dan maryam hujjoji bayyanannu kuma muka karfafa shi bi ruhil qudus da malaika jibril shi ne ruhul qudus kamar yadda ibn kathir ya fada Allah masa rahama walau sha Allah ma qatatala alladhina min ba'dihim da Allah ya so da waɗanda suka zo bayan manzanni wannan famirin min ba'dihim min ba'dihim din yarju ila rusul da Allah ya so da Allah ya ga dama waɗanda suka zo bayan annabawa da ba su yaƙi yaƙi ba min ba'di ma ja'atkum al-bayyinat bayan hujjoji bayyanatu sun zo musu walakin ikhtalafu sai dai sun yi sabani fa minhum man amana daga cikin su akwai wanda ya imani fa bata ala imanihi bi fadlillah ya tabbata akan imanin sa da falalan Allah wa minhum man kafar akwai kuma wanda ya kafirce ya mutunce ubangiji da kadalalihi kenan walau sha Allahu maqtatalu Allah ya sake faɗin wannan da ya so da ba su yaƙi yaƙi ba tsakanin su wannan dai ta akidi ne dai da kafin magana ne walakin Allah yaf'alu ma yurid sai dai kawai Allah ba a tambayar sa dan me yasa kai kaza yaf'alu ma yurid Allah yana aikata abin da ya ga dama kamar wani ya zo ce to dan me yasa za a bar su sala ko dan me yasa za Allah zai kaddara a yaƙi a duniya ko dan me an sa Allah zai kaddara a samu musulmi da kafiri a'a لا يسأل عما يفعل وهم يسأل لا يسأل عما يفعل وهم يسأل ما أتنبين الله dangane da abin da ya aikata ai ku bayi ku ake tambaya ku shine walakin Allah ya faɗo ma yurid Allah yana aikata abinda ya ga dama wani mutum ya tambaya Ali ibn Abi Talib yace ya amirul mu'minina akhbirni anil qadar ya kai amirul mu'minin ka bani labari dangane da kaddara dan kaga wannan ayar ai tana magana akan kaddara yake cewa tariqul muslimun la tasluku magana kaddara fa wata hanya ce mai duhu ba na son ka shige ta ka rika cewa dan me da Allah ya kaza ya ake ake kaza ya ake ba ai kaza ba kada ka bi sai sake tambayar sa ni dai ka bani labari akan kaddara Ali ya ce baharun amikun la tazichu kogi ne fa mai zurfi karka zulmi ya kanka a ciki ba wani sake yin tambaya fa hada su'ala sai Ali ya ce da shi sirrullahi fil ardi kaddara shine sirrin ubangiji a bayan kasa kad khafiya alaika ya koyo gare ka fala tufattishhu karka ce sai ka je ka binciko ka gano shi ba babu kaddara babi ne mai nauyi kisa da yawa wasu daga cikin yan bid'a suka halaka yanzu akwai yan bid'a da suke ganin cewa wai duk mutumin da kaga ya je ya sha giya to Allah ne ya sa shi ya sha giya idan kaga mutum ya je ya yi zina to Allah ne ya sa ya je me dalilin suka ce kaddara wa Allah ne suka halaka a babin kaddara suka ce da Allah baya so zai je sha suka ce ba Allah mai karfi wani yana da karfi to me yasa bai hana shi ba tunda baya so a sha giya wasu kuma suka ce a tunda Allah baya so a yi kafirci me yasa ya kaddara samuwar kafirci a bayan kaza zonin ba da kaddara ne kaga shi sa Ali yake kar ka shiga wannan babin sai ka halaka yanzu wani na biya mai wannan magana sai ce eh to kai dai kamar fa gaskiya ne to sai ka ce da shi ai Allah madaukin gaskiya ba wa dan adam zabi ko yace ga kafirci ga musulunci shafari aka za ka daura ma aka ce sai ka zama kafiri za ba ka ba ka wa hadaina un najidaini wa man sha'a falyumin wa man sha'a falyakfur inna atadna lil zalimin nara fariqun fil janna wa fariqun fil sa'ir ya nuna hanyar mushrikai ya nuna hanyar mu'minai ya nuna hanyar ɗan sunna ya nuna hanyar ɗan bid'a ko ba ka bane a shi a fili yake dole aka maka aka ce sai ka ji wannan to shikenan haka ne kawai mutum yanzu direna da aka da gudu ana jama'a ba birki ba birki ba birki sai ce a kuma da Allah ya kaddara ka mutu ana tsaya kan ka tsaya kan ka ya je tsaya a gaban a kan titi sai ya je tsaya ka take shi yanzu dan Allah wanda sai ka Allah ne ke shi ba Allah ne ke shi ba yanzu misali ga masallaci ana zuwa ana karatu ana tafsirin alkurani ko ana darasi ko ana karanta hadisin annabi ko ana kaza ga kuma wani guri can ana kada kade ana shan giya ana daukan mata ana abu duk kuma gurin gashi nan kuma duk kyauta ne za ka iya zuwa sai mutane suka zo an taho kawo mutum ɗari sai mutum saba'in suka ce a mu gurin wa zuwa wasu ko su ce a kai ba zuwa nan ku kai ne ba ku je mu dan huta sai suka tsallaka suka je gurin kiɗa sai wadanda suka tafi gurin wani shi kenan sai ka zo ka ce ai wadancan Allah ne ya kai su wadannan malan Allah ne kawo Allah ya san za su je tabbas amma ba wai dan ya yarda da wannan ba wala yarda li ibadihi al-kufr Allah bai yarda da kafirci wa bayin shi ba kaga ce zaba ne zabi ne abinda ka zabar wa kanka ne inda ba dan haka ba da Allah ba zai turo annabawa ba manzo Allah ce ai Allah ya gama muku hanzari tun da ya turo muku da annabawa ba ya turo annabawa ba to ya gama muku hanzari da an barka ne haka a rube cikin duhu aka ce ka zaba to wai ba wannan ma ba sai da aka turo ba annabi yayi ta bayani duka wannan bai zama to Allah ya taimaki mutane ba wannan babi ne na kaddara shi yasa salafu salih ke cewa wannan babu zurfin tauhidi da imani bai kamata ya kuda cikin gaba abin da muka faɗa ne dai Allah ya mana arziki ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuɓa harshe Allah ya mana afwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bara mu samu dama an ci tambayoyin ba duka saboda lokaci mun shiga lokaci da yawa wannan ba ana yake cewa da Allah malam ina so a taimaka wa babbana da addu'a saboda yanzu haka ina ya kasance na kwanciya asibiti kwana da kwanaki muna fata wato ai masa addu'a Allah ba shi lafiya to muna masa addu'a muna tausiri da wannan zama da muka yi Allah ba shi lafiya Allah ta kaita masa wahala kuma mu ma da muke zaune a nan duk wanda yake da wata larura ta rashin lafiya ta fili ko ta bayyana ko ta koye muna muna roƙon Allah ka ka ji kanmu kuma ka duba zukatanmu ba dan halin mu ba kai mana afuwa ka ba mu lafiya kusan yanzu kowa ka taba shi akwai larurar take damun sa yawanci mutane ba su da lafiya lafiya ta zama abu mai tsada yanzu da wahala ka ga mutum yana zaune haka kawai babu abin da yake damun sa kowa da irin abin da yake damun sa muna roƙon Allah ya mana arziki ya ba mu lafiya ya ba mu lafiya Allah ya ba mu lafiya kuma shi ma dan uwanka Allah ya ba shi lafiya wannan yake cewa malam da Allah ina son a ƙarin bayani dangane da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah saboda ana cewa a hadisin ibn abbas waya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah ya ga Allah domin na ga a hadisin cewa yayi nurun anna arahu wa hijabuhu nurun ra'aytu nuran shin malam menene ma'anar wannan gabobin hadisin sannan ga hadisin Aisha da ta ce man za'ama anna nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu faqad a'zama 'ala Allah firya dan Allah malam a hadisin Ibn Abbas din ah, shi yayi bayanin ne saboda ni ban ga hakan ba dan Allah malam ya mun bayani wa salamu alaikum to na farko dai ka sabanin malamai ne cewa manzo Allah ya ga Allah ko bai ga Allah ba rajin magana manzo Allah bai ga Allah ba kuma Allah jin ni wa anan cikin magana ta bace muku annabi ya ga Allah ba ko yawa sai kuna ka ko kuma sani ba ko ni kai kotin ko kuma dai wani kai kotin sai mun yi magana akan magana da Allah magana da Allah ya yi magana da Allah ko bai yi ba to na farko dai akwai sabanin malamai mai karfi cewa annabi ya ga Allah ko bai ga Allah ba ya kawo hadisin Abdullahi dan Abbas an tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ka ga Allah nur sai ce nurun anni urahu ko anni arahu wa hijabuhu an-nur ko wa hijabuhu nurun ra'aytu nuran ka ga Allah sai ce a'a haske na gani amma wannan hadisin waɗanda suke cewa annabi ya ga Allah din suna amfani da shi cewa ya ga Allah din nan wasu na kawo shi nurun anna arahu haske ne shi ina zan iya ganin sa to amma wannan wannan din shine daidai wannan shine fassara ta daidai korewa bai gani din ba ka fahimta ya kai dan uwana nurun anna arahu ko urahu wasu kuma suka ce nurun inni urahu ko arahu na gan shi kuma haske ne shi kaga sai suka tabbatar da ganin duk dai da hadisin guda daya sai suka canja wasali to amma nan ya ce wa hijabuhu nurun hijabin da ya rufe ubangiji haske ne ra'aitu nuran ni na ga haske kaga na ga haske kenan ba Allah ya gani ba ya ga haske ne ko ba ga wani yawwa. fassara ta gani fassara ta daidai wanda malamai da yawa suka fi jayarwa shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama bai ga Allah ba bai ga Allah ba kamar yadda Abu Zar ma ya rawaito riwaya da annabi ya tabbatar cewa bai ga Allah ba to anan magana ka ci cewa Abdullahi dan Abbas ne ya faɗa kowa bane da ka kawo hadisin da cikakken isnadin sa da cikakken yanda yake da shine zai taimaka mana sai mu sai mu juye da da da wannan ni hadisin da sani da wannan lafazin Abu Zar ya kawo shi ya faɗa manzon Allah da abin da ya gaya mashi cewa haske ne bai samu ya gan shi ba haske ne bai samu ya gan shi ba ƙarin ƙarfi akan wannan fassara da shine hadisi na biyu da ka kawo man za'ama annan nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu faqad a'zama 'ala Allah firya nana Aisha ne ita kuma an tambaye ta shin annabi ya ga Allah sai ta ce duk wanda ya ce annabi ya ga Allah hakika yayi wa Allah ƙarya eh yayi wa Allah ƙarya yayi ƙarya ƙarya an yi wa Allah an yi ƙaryar da Allah ya hana a yi Nana Aisha tana korewa cewa bai gan shi ba. Rajihin magana ya gan shi da zuciyarsa ne. An gane? Wanda yake son ƙarin bayani mai wanda zai haskaka masa ya koma cikin littafin nan sharh aqidatul wasifi a tahawiyya. Zai samu bayani mai kyau wanda malamai sun yi da kuma littafan aqida da suka yi bayani akan ganin Allah da kuma wasu daga cikin littafan tafsiri karkashin fadin Allah madaukakin sarki la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latiful khabir duk malamai sun yi bayani akan wannan da haka dai abin da yafi inganci shi din bai bai ga Allah ba kamar da yawa daga cikin malamai suka faɗa Allah ya musu rahama wannan tambaya ta ƙarshe sauran sai a kuri insha Allah sai sati mai zuwa kenan idan muna da rai da lafiya insha Allah don Allah malam ina neman shawara da kuma faɗakarwa ga samari da masu aure malam na kasance ina sa niqab idan zan fita kuma ni budurwa ce to malam na haɗu da wani saurayi wanda ya ce yana sona amma sai ya ce min dan Allah sai na daga nikabi na ya ganni ya ce yana sona amma dan Allah na daga nikabi na ya ganni to ni kuma malam ina da wanda nake so kuma yake so na kuna jin magana ta ko kuma shi ma da niƙabi na ya gani ya kuma yarda ci- ya ce yana so na ba tare da na cire niƙabin ba kuma shi kansa din wanda nake so din na farkon kenan ba kullum yake ganin fuskata ba ba kullum yake kaji ko ba kullum yake ganin fuskata ba amma muna tare yana kaunata saboda Allah amma shi wancan nauyin kenan ya ce sai na daga masa nikabi na malam ya dame ni har abin ya fara damuna wai in taimaka masa wai ya ga fuskata na ya ga fuskata ko ko ba zan so shi ba to malam ni kuma ba na son ya ganni saboda fuskar ba tashi ba ce ita ce ina taya ina taya wanda yake so na kishin fuskata saboda shi dan Allah ya so ni saboda Allah ya so ni sai daga baya bai ganni ba sai daga baya malam na neman shawara daga gare ka kuma a jawa samari kunne akan irin wannan abin da suke yi. a idan idan su idan suna so su ga su ga matansu menene ko su samu menene to ban dai gane abin da ta rubuta ba wai suna so wai su ga mata ran daura wai sai an dage musu fuska wai sun sun gani a ja musu hankali akan wannan to na farko wace shawara zan baki kira zan kin yanke shawara ai ba wani shawara za a bata ba ta riga ta yi ba abin da kika yi anan daidai ne tunda kina da wani wanda yake son ki kuma wannan ma yaudara ba irin taku ta mata ba me ne sauraron sa in ga yanzu ke kanki sai mun miki wa'azi akan wannan abin da kike ai gaskiya ne wani tsakani da Allah yanzu wani bawan Allah ya zo yana son ki saboda Allah yana kaunar ki saboda Allah shi bai tambaye ki ki bude nikabin ki ba ya zan ki ya yadda kuma kika yadda kina son sa wani can kuma a gefe karan kada miya ya tsare ki ya ce shi kuma fuskar yake so ya gani to ke tunda kin yadda da wancan kuma ya yadda da ke me ya kai ki na zuwa har ki bata lokaci kina hira da wancan har ki zo yanzu ki ce mana wai wai ke wai ya dame ki ya dame ki me yasa kika saurare shi har yanzu da yace sai kin bude masa fuskar ki ya gani kamar kin nuna masa zaki da shi ne zaka wannan abin da kika yi ba ki kyauta ba kuma shi wancan din midin naki da yake neman ki da aure tsakani da Allah kin ci amanar sa sai kin tuba kuma ni wannan mutum ai yayi kokari ya zo ya neme ta bata daga fuskar da niqabin ya yadda yana fanta ko ba ka bane ba alhamdulillah wani kuma ya zo ya ce sai ta daga fuskar shawarar ta a nan gure shine ki watsar da na biyu ki rike na ɗayan tunda ke da kanki kin ce saboda Allah kike son shi kin fahimce ni da yake na biyu kuma shine amana ce ya kamata 'yan mata su gane lokacin da kuka samu wani kuka ke banta da shi ko musamman yawan iyaye magana aka samu rukuni da ta karuzi tsakanin ku yana son ki kuma har ke a ranki kin ji cewa yana son ki to bai ba ya dace ki je kina sauraron wasu maza ba duk ranar da ta kuskure kuma ya fahimci haka da zai ga cewa kina yaudarar sa ne kamar ya zama ke ne mai zafin kishi din nan kika ce kina da kishi kika ji labarin shi saurayin naki kuma yana can yana magana da wata ina za ki san ki ai ba daɗi da aka karki wannan kuma ba daidai bane kuma ina miki addu'a kuma muna miki addu'a Allah ya kara miki riko da sunna haka ake son yan mata sosai sai dai baki sani shi namiji idan zai aure mace yana da yanci idan ya zo neman ta saboda Allah ta cire niqabin nan a fuskanta ya ganta ya kamata su san da wannan ba ma wannan ba a titi ake yin sa ba arha aka kyauta a titi a a sai ya je gidan ku yayi wa iyayenki magana idan yana son ki saboda Allah sai ki fito ba da niqabin ba ki fito da fuskar ki dan manzon Allah ya faɗa a hadisi cewa idan ɗayan ku zai aure mace to fal yanzur ilaiha ya kalle ta annabi ya ce a kalla a ganki kamar yadda ke ma kika gan shi da haka wannan ɗin idan da a ce ya biyo hanyar da ta dace ko misalin kamar gidan ku yaje ya ce yana so ya ganki ba niqabi bai saba wa Allah ba ba saban Allah ya ba ina fata ana fahimta ya halatta mutum in zai nemi mace ya ganta babu niqabi da shine abin da ya halatta amma za ta sutarce jikinta da kaya waɗanda zai lullube jikinta ba za a bayyana gurin fitina ba sai ibn hazm ne suka tsananta suka ce ko ina ma za a gani amma malamai sun musu raddi shi ibn hazm cewa ya ah, ba manzo Allah cewa fal yanzuru ilaiha ba ya kalle ta annabi ya ce iya guri kaza za ka kalla kaga wannan ai ai ai wannan bude samari ne yan yan gabza ko ba da za su yi ta bargaza shi yasa malamai duk suka yi masa raddi cewa wannan ba haka bane ba kuma samari idan Allah ba ku yan mata masu aqida irin wannan mai lullube jikinta mai kamewa to kai wa Allah godiya wannan hikima ne akan Allah baka ballaga za mu yayi jikinta wanda kowa sai ta tallata masa kowa ya san ta kowa ko ina ma za ta iya bude jikinta ba ta da matsala matan mu yanzu a titi za ta can za ta daura zani a titi ba ta jizanin ta ya kwance ta bude ta bude wannan ta sa wannan ta daura araha wallahi ta dauki nonon ta mama a hayi ko a tafi yaro yana kuka araha ta fidda yaro tana bashi mama ko a makaranta ana karantar da su a makaranta yaro yana kuka ta cire mama tana bashi duk matan ku suna wannan saboda babu tarbiyya ta akida ba ba su sunna ba ba su damu wajen sun bayyana cikin su na sha faɗa mutum ya goya matar sa a babur a lefan roba roba ka ga rabin cinya ta wuce ba daidai bane ba daidai bane kuskure to sai Allah ya baka mai lullube cikinta mai sutar jirgi ai kaga wannan ni'ima shi yasa duk mutum mai addini za ga akwai kayan da ya tare da in zai fita uwa da matar suna sawa samu wani dukan kamar su kyau eh da dogayen hijabai da niqabi da safa ta kafa da ta hannu kirka kirke ta rikin gaba daya rike da sai ku ci biyar abin da muka faɗa ne Allah ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tunda harshe Allah ya mana abuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi